إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna talata sha shidda ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha shidda ga wanda ya dace da ishirin da daya ga wata na shidda shekara dubu biyu da goma sha shidda muna cikin karatunmu na alwajiz insha Allah yau za mu yi darasi na saba'in daidai درسي نسبعين آلتين على وجيز في فقه السنة والكتاب العزيز من أتكين مسألة زيارة القبور أتكين كتاب الجنائز آه مغانا تا زيارة القبر yace wa tushra'u ziyaratul qubur litti'az wa tazakkur al-akhirah can dai bayani mun ya gabata na an shar'anta ziyarar kabari don astuwa da tuna ranar lahira amma da sharaɗin kadda mutum ya hudu abin da zai husatar da Allah mana abin da Allah baya so kuma ya kawo ruwaya bayan ya bayani irin abin da ba a so irin na neman agaji neman istigasa da wanda aka binne kuma da bayanin ruwa ya kawo ruwaya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayanin na hana ku ziyara kabari kenan da farko amma yanzu an ba da uzunin ziyara saboda ziyarar abin da tana ba mutum wa'azuwa tana sa mutum wa'azi da zuwa kabari amma kuma ya ce kakku hudu abin da zai husa ta ubangiji to inda za mu tashi insha Allah wan nisa'u karrijali fi istibab ziyaratil qubur li musharakatihin لمشاركتهن لهن في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور بيان cewa mata da maza mata su ma kamar maza suke wajen ba da damar ziyarar kabari saboda sun yi tarayya da maza cikin illar da ta sa aka bar maza zuwa su ma mata sun yi tarayya da mata wannan illa wata illa ce illar wa'aztuwa da tuna lahira ya ce walimaman fi ma yuqal inda ziyara haka a baya mun huce wajen da ake kawo abin da ya kamata mutum ya hudi a lokacin ziyarar kabari mun kawo bayani an aisha ta radiyallahu anha sa'alata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma za ta qulu idza zaratil qubur فعلمها ماذا تقول ولم ينهها ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة yace bayani ya gabata mun karanta hadisi wanda Aisha radiyallahu anha tawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar abinda za ta faɗi in ta kai ziyara kabari ya karantar da ita fa'allamaha ya karantar da ita addu'ar da za a karanta a kabari maza ta kuli wale mai naha bai ce ba ke ba ke zuwa kuma wale mai bayyin laha an na laisa linisa ziyara kuma bai ce bayan ita bai ce ba kakki je kuma bai ce mata ba ai mata ba sa zuwa ziyara kabari shi ne hujja inda hassan ba za su je ba zai ce ke mata ba sa ciki balle ya karantar da ita ya ce kuma duk da yawa a nan maganar mata abu ne a hili karara za mu je shara maga irin ruwa da ta zo ta maganar hana mata ziyarar kabari ya ce illa anna ziyaratahunna laha shurut sai dai zuwa ziyarar kabari ta mata tana da wasu dokoki sharuɗa da aka sa sai sun haɗu tukan aka ba da damar ziyarar kabari na mata ya ce an ta tajiba wa ta tashima inda hurujiya wala ta tabarraja wala ta taƙayyab ya ce ta sa hijabi wa ta tashima ta yahuta ta kumya sutura a cikin mutunci alhishima maganar alhaya ta ta kumya ta huta cikin ladabi katta tabarruj huta da kawa a sa ado a gwada ma duniya ado an sa warwaro da dan kunne ana gwada mutane da dai irin kawa ta mata kuma katta buga turare ta ba gari kamshi duk wannan ka samu don bayani ya gabata duk matar da ta huta daga gida ta buga turare don ta ba gari kamshi annabi ce ce zaniya kamar zaman mazinaciya ce annabi ya mata suna mazinaciya a hoto a buga turare a bagari kamshi ya ce kenan a samu shiga cikin sutura huta cikin mutunci kadda a huta ta kawa da buga turare Allah ta fa'ala inda laƙabari muharraman kan niyahati wa ghairiha kuma ka a samu mace idan ta je ziyarar kabari ka a samu abin da aka haramta ya ka misali kamar kukan kyara daga murya da kuka da dai wani wannan irin su roƙon kabari abin da dai bai dace ba wa yace abu na uku abin da ake nema sharadan Allah tukthira min ziyara kun mata an hana su yawan ziyarar kabari ba ziyara kaɗai ba yawan zuwa aka hana su li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور أولا رواية ود إمام الترمذي يروتها هكا ابن ماجه من زن الله صلى الله عليه وسلم يا تسيني ما زوارات القبور ماتا ما سيوان زيارة القبر kalkashin wannan akwai ruwaya da ta sa wasu ke haramta hana mata duka ziyarar kabari akwai ruwa da ta kawo cewa la'anar sun salama za'iratul qubur wannan la'anta ya ka za'iratul qubur aka ce za'iratul qubur kidan kullun mace kullun ziyara kabari an mata masu zo ziyara kidan koda kadan ne to illa wancan ziyara ta wancan ruwaya ta za'iratul qubur hadisin bai inganta ba hadisin da yana kullun talakin ziyara bai inganta ba hadisin da ya inganta zawaratul qubur anan ya tsine ma mata masu yawan ziyara kabari kenan yawan ziyara aka hana mata ba kullun ziyara ba idan ziyara ta kama babu lahi mace ta je kabari ziyara wani kabarin babanta ne ɗanta ne wani nata ne ta je ta kai ziyara in ya kama wataran wataran ba kullum ba kenan inda da wataran wataran ne ba hana ba har ma manzon sallallahu alaihi ya karanta da kuma Aisha a aikace ta je kabarin dan wanta Abdurrahman da ya rasu ta je ta kai ziyara kabarin a takaice dai ba lahi bane ba in ta kama yawan ziyara aka hana ba kullum ziyara ba idan mutum ya kama kurin ziyarar mata wacce ruwa zai kama maka ta la'anar lau za'idatul qubur shi kuma wannan ruwaya ba ta inganta ba ana wata an gani abu na hudu da aka sa sharaɗin zuwa ziyarar kabarin mata Allah tu haddida li ziyarati ayyaman bi ainiha ka kayyade ay ranar ziyara rana kaza ya ka misali kal khamis kal khamis al awwal wa thani alamishi ta farko ta wata ko ta biyu ko ra 40 wal 40 wa yawm al-juma'a wal idain kinan ka a yanke rana ta musamman ta zuwa ziyara don aladu na surare ya na makasan su ba duk da anan akwai mas'alar mutane sukan je kabari ana zuwa ran juma'a mutane sukan zo kabari akwai ta ruwaya mara asali mara inganci wadda take kawo ta muhimmancin ziyara kabari ran juma'a gaskiya mana bata inganta ba kurin ziyara in ta kama ka je babu lokaci kaza ko rana kaza wannan ruwa ya ta kama gana ta ranar juma'a ruwaya bata inganta ba gaskiyar magana ya ce da haka kenan ka a keɓance wata rana ta musamman ko wasu kwanaki na musamman irin arba'in ko kaza da kaza ko kuwa a idi a je ziyarar kabari a idi kinan dai yanzu bayanin da ya yi na maganar ziyara ta kabari ya ce mata a ciki illa mata ga abin da aka hana mata yawan ziyarar kabari ya kawo ruwa ta tabbata kan haka kuma ya kawo in za su jan a samu sharaɗi guda hudu su cika ka a sa sutura ka je cikin kwalliya ka a yi abin da aka haramta a kabari irin su kukun kyara sauransu kuma ka a yawaita ziyarar kuma ka a ƙayyade kwana kaza na zuwa ziyarar kabarin yanzu sai ma yi haram inda alƙubur abin da aka haramta a kabari abin da aka haramta a kabari sai ya kawo azabahu ne wajen hilla yanka ne za ka yi don allah a roƙa ba don kabarin ba dan Allah ma za ka yanka amma ka ce sai ka zo kabari ka yanka a wurin kabari za a yanka kurin wannan kayyade kawowa wurin kabari ko dan Allah aka yi an hana da kaulihi sallallahu alaihi wasallam la aqara fil islam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu soke dabba a musulunci dan suna da al'adar zuwa kabari a yanka dabba annabi a musulunci babu wannan قال عبد الرزاق بن أنا عبد الرزاق بن حمام كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة الآن تجاهلية سكن ينكا سكن سوكي دبا أو دون قبري إما ثانية إما كرم دبا أو وجن قبري haka suke a cikin jahiliya suke annabi ta ana a musulunci babu wannan kenan ko dan Allah kai ba ba a yanka a wurin kabari magana kenan cikin abin da aka hana na biyu na ambaci na ɗaya hecaya na biyu zuwa na shidda kenan yanzu za mu ji abu wajen guda biyar a wannan wuri guda wanda aka hana yinsa a kabari an jabiru radiyallahu an qal naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa alqabar wa an yuqada alai wa an yubna alai aw yuzada alai aw yukutaba alai dole a ruwa biyar kai a ruwa daya muka samu abu guda biyar wanda aka hana a kabari jabir radiyallahu anhu wannan ruwaya imam muslim ya ruwato haka ibn majah haka imam abu dawud haka tirmidhi haka sai kin da ba imam muslim sunan al-arba wannan ruwa ta zo a wajen wajen su kina abu dawud tirmidhi sai ibn majah sun zo da ruwaya jabir radiyallahu anhu ke cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان صلى الله عليه وسلم يا هاني أن يجسس القبر أو قبر فانتر فانتر أسامي لا شوف أسامي شوف kuma ta siminti ta siminti a gyara a shahi ana shahi kabari wa an yi kwada alai kuma an hana zama a kan kabari ka zo ka zama kan kabari an hana zama wa an yi guna alai an hana yin gini a kan kabari kuma kuma ce ba ana ba ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayyuzar alai ya hana ayi kari akan kabari mai kari kari kasa zam katan kabari kasa kasa tare kusa zam tum katan kabari ba kara mai kasa wai wanda ba tashi ba shine kari a mai kari ya zama babba aw yukutaba alai ko a rubuta isi refers wane ne gaskiya sa nan ne wajen wanda wani yake refo yake huta ko ga maka huta yake kada ba sani ba Allah alam haka ake sa wani wa anan cin nan ce mu huta wani wannan ba haka bane bai dacewa sam a sa suna ma ana yi sa ma lamba alama ta kare amma sa suna ne matsala nan ne wani ke huta nan ne makamta wani nan ce duka kalmomi da ake dai bai da asali kuma an hana ma annabi ya hana kenan kakkai filak ka kawa ta kabarin naka ba yi wannan abin guda biyar ya tabbata hannunsu daga manzan salasalama duk da wannan ruwaya a da na karanta wadda ne bayani ta kasace a ce wannan ruwaya ce ta wadda kenan mai aka cewa imam musulmi ya karɓar karanta haka imam turmuzi haka imam nasai sun karuwa sai hadisi na gaba cikin kuma abu na bakwai da aka hana a kabari yanzu mun ji shidda yanka ko da dan Allah ne same a shahe kabari ko zama kan kabari gini kan kabari ƙara ƙasa kan kabari rubutu kan kabari don a hana su sai abu na bakwai da aka hana a makwantai a salatu ilaiha sallah kana kallon kabari kenan ga kabari na ga zo ga sallah don ya ce da kaunin sallah salama la tu sallu ila al-qubur domin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku sallah zuwa kabari a gaban ku as-salatu indaha haka ko da baka lan kabarin ka iya nan ka ce sallah ai gihi kana kana gehi ne magana kana an faskin shi yace duka ma as-salatu indaha walau bidun istiqbal sallah a wajen da yake da kabari ko da baka kallon kabarin kenan ko da kabarin iya bayanka wurin da yake da kabari kuma nan yan uwa magana kabari ka ɗauka ɗauka mai makwanta ya ce kabari kun wurin da aka binne mutum an ce kuma sai ahe yan kuburi ne a ta ka makabara za mu ga magana za mu ga nasta makabara makabara tana ɗauka koda koda makwanta ne a wurin wannan wurin yana matsayin makwantai abinda aka hana a can an hana anan wani shi malaman suna suke magana hannun masu sauƙaƙa binne mutum a binne mutum a cikin gida ɓata gidan ne zai ɓata gidan wajen matsayin gidan wajen ya kuma makwantai ta hannun sallah a kusan wurin ko a kewayen wurin duk ya ɓata abu bisa ba san binne mutum a gida a kai shi makwantai a binne wani ma zai ce yaro ko yaro ne ba a binne yaro ko yaro ba binne a gida ana binne an mai da wurin kabari shine hatsarin abu mai da gida na makwantai annabi ya ce ka kusa yin gidajen kai kuma kama kabari ba bai dace ta kace la ta kuburukum la ta albitu kuburan ku ce ko ka ku sanya dakunan gidajen ku kabarra da kabari ne ba sallah ka sa gidan kai zaman to kaman kabari sai bayan yayi maganar sallah a wajen makwantai ko da ba huskanta shi ma an hana ya kawo hujja ya kawo ruwayar da imam abu dawud da ta tirmidhi ya kai ibn majah ana abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ard kulluha masjidun illa al maqbarah wal hammam abu dawud khudri ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasa dukkan kasa ko ina masallaci ne kina kana yi sallah amma banda makabarta da gidan wanka na ne kadai kenan ba a sallah magana kenan amma a ko'ina kana sallah zama masallaci da gare ka amma ba a sallah kenan a makwantai haka a wajen wanka dush komin kyanta sai abinda aka hana na tara bina'ul masajid da alaiha gina masallatayya akan kaburbura irin yadda mutane ke yi ko zo abin ne a cikin duk ɗaya ne ko zo abin ne mutum a cikin kabari cikin cikin masallaci yace an Aisha ta radiyallahu anha wa Abdullah bin Abbas qala lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yataraw khamisatan lahu ala wajhi fa idha ihtamma biha kashafaha an wajhi فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا من رواية إمام البخاري يروتها كمسلم عائشة رضي الله عنها تكي تشوى da Aisha da maska labarin da Aisha da Abdullahi bin Abbas suka ce lamma nazala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da cutar ajali ta sabka ga manzon sallallahu alaihi wasallam tafiqa ya tsarau da khamisat ala wajhi ya shiga dora dan wani mayahi mai ado nashi khamisa riga mai zane iya dorawa a huskar shi fa idza qtamma biha idan ta shake shi wannan biya zahi ta shake shi wanda tulwan shi shirke ka shafa sai bude ta sai bude rigar an wace ya huddata fa qala huwa zalika iya cikin wannan halin a wannan halin na matsatsin wutar rai na na cuta ajali kai sai yake cewa la'anatul lahi alal yahudi wan nasara a wani halin Allah tsinuwar Allah ta tabbata ga yahudawa da nasaru ittakhadhu qubur anbiya masajid domin kan dalilin da Allah tsine musu sun ɗauki kaburburin annabawansu masallatayya dalilin wannan ya tsi cewa tsinuwar Allah ta tabbata gare su ya ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam iya ba al'umma shi wannan labarin na yanda Allah subhanahu wataala tsine ma yahuda da saru dalilin dokan kabarin annabawan su masallatayya kiran annabi kiran iya tsoratarwa iya tsoratar da al'umman shi game da aikin wa'incan al'umma ta yahud da nasaru kakku yi aikin da suka yi magana kenan dan dalilin wannan aikin ya ja musu tsinuwar Allah وأن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا abin da ke narwa ta aisha radiyallahu anha tana ba da labarin cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata magana yayi wannan magana a cikin rishin lahiyar da bai tashi ba daga ita kenan a cikin cutar ajali a wannan rishin lahiya ya ce la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah tsine ma yahudawa da nasaru ko ce Allah tsine ma yahudawa da nasaru hekir layinsu ittakhadhu qubur anbiya'in masajid sun dauki kaburburin annabawansu masallatayya qalat aisha tace falawla dhak an ba dan wannan ba gudun a dauki kabarin shi a matsayin masallaci ubrisu kabar da an binne shi a hili da an bayyana da kabarin shi a hili an bayyana da shi ba rihe ba ghaira annahu khashi an yutakhadha masajidan annabi ya ji tsoron a doki kabarin shi masallaci yan wa abinda mutum zai ce balle wanda ya je madina zai ga wani abin ko masu ma'yan ɗariƙa masu ɗokan kabarin shehunansu masallaci sukan kawo wannan hujja ai ga manzana salama a madina ka je madina manzana salama a cikin masallaci yake in wannan akwai dalilai da yawa wanda aka waye gari masallaci yau kabari a cikin masallaci asali ba a ciki beki a gehe yake kuma da dalilin magana ana binne annabawa a inda suka mutu asali magabata tun na sahabbai sun yi sun yi bakin kokarin su ko da ƙari ake ƙarin da suke yi wannan kabari iya waje yau da gobe tahiya na tahiya a dan tabo nan a dan tabo nan a dan zamna wani lokaci a kyale malaman a zo a yi abin da aka ga dama shi ne aka waye gari yau kuce ga kabari na nan sarasar a madina a cikin masallaci ki dumu-dumu wannan wata darura ta musamman da ina tune bana haji da muka yi wani ya zo yawa cikin malaman saudiya da kuma babba cikin masu kulawa da abin da ke harami ya kawo wannan tambaya ya so ko ta cikin magana ya ce mutane ku ji tsoron allah wai ba don ba ɗauko fitina iya da matsala suka ce wai ba dan ba duk abin da kuka ga an yi a masallacin Madina kuma ku ce wai abu ne shari'a wai ta amince ko malamai sun ce halaka ne ku sani akwai hukuma wani lokaci hukuma ta kan yi wani aiki da wata masala ta ta daban ba dan ba an tambayi malamai kan wannan abin wannan hukuma ta yi aikinta ta huce zai yiwu ya ce daga baya a sami tambihi wani cikin hukuma ko 'yan baya su gano da wannan rashin dacewa a yi kaza to amma an riga an yi taɓa wannan abin zai ɗauko ta fitina babba ya kama sallai abin da ya wakana ce wata rana ina ko fada ko ne dai akan magana ta kabari kan ginin kabarin kanshi ya yi wata kwaskwarima wanda aka yi ca a duniya da ɓangare 'yan shi a saka ɗaga abin ai za a rushe masallacin ma annabi kabarin da annabi wane ne aka ta maganganu a takaice da yanwa masa almuhim maganar ake ni wai ba dan ba dan kaga kabari a yau a Madina iya cikin masallaci wannan wata dalili ne na musamman suka yi kuma abin har yanzu ya zamanto shari'a ma'ana an kasa ture abin ba dan ba wai manzan Allah ne ba da dama a yi an riga an yi wani dalili ne mai hana a hasa wani abin daban wata matsala ce daban iyawa Allah ka mai gyara a kaza amma dai magana da manzan tana nan hana masallaci bai dace ba a sanyo kabari cikin masallaci bai dace ba bai dace ba a yi wannan nan sai salama dalili gashi na duk inda manzo annabi ya mutu ana binne shi a wannan wurin da ya mutu shi a sassan abu duk da ko a yanzu ma alhamdulillah sai baki kokari yanda za a yi baka iya fuskanta wajen sallah baka iya fuskanta wajen masallacin wannan kabarin duk da bane dai mai wahala gaskiya bayani a yanzu dai shi dai almuhimmi kan mutum ya dauka ya hujja da madina ai annabi abin da yahudi yana a wurin shi cewa ba a binne mutum a masallaci kuma ba a gini na masallaci akan kabari wai magana kwanta tana wurinta wata wanda dalilai alam alam na abin da rage da yawa kana kuma nuri daban na musamman ya ce nan aisha kidan nan aisha ta bar labarin annabi sallallahu kwarai yayi wada yayi tsawatarwa yan kwatarwa ma ko ta kwana uku ne kayan kayan mutu kwana uku kayan lokacin shi yanzu dai a wannan mas'ala cikin abin da aka hana a kabari mun ji bayani gini gina masallaci akan kabari an hana yace ittikhaduha idan kuma da a rinka zuwa kabari ziyara kabarin wani aje kurin a hawo mota aje irin da ake kabarin dan fodiyo su ta hubbari akwai wasu kabilu dai kowa san saman yawa su za ga mutum ya tara kudi ya gari dan ya je kai kabari ya kai ziyara hubbari har ma wani ya je canza shi maka akwai kabila cikin kabilunmu masu wannan wannan mutanen daji masu wannan al'adar ya sun je hubbari ta kuwa su je maka ma hubbari kabarin dan fodiyo inda kabarin dan fodiyo yake to kenan an hana ɗaukan kabari na wani zuwa a rika zuwa ana kai ziyara shi ne idan kamar lokacin zuwa ana zuwa ana kewaya inda da ake dina sauran hanyoyi su saba sunna ya ce tukusadu fi auqati muayyana da ya ce maka ita ka zuwa idan ɗaukanta wani wuri kamar zaman idi aka zo an zama mai idi abin da ake kunkumawa tukusadu fi auqati muayyana a rinka nihin zuwa wannan kabari in ma a ce misali wata kaza ko rana kaza shi yake magana wa mawasima ma'arufa haka a wasu bukkuna a ce a shekara ne a wani lokacin ko wani maulidi ko wani aka zo aka ziyara ce litta'abbud dan bauta a je wurin dan bautar Allah inda ka je kurin dan bauta Allah ka bauta ma a wurin kabarin lahi ne ko da Allah ka bauta ma tunda ka mai ka can me yasa ka je kabari yace litta'abud indaha aw da gairiha dan kai bautar Allah a wurin kuma dan wani abu dai ka je ka nika gari ka tai wurin an hana ya wannan magana dalilin hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu ruwa da Abu Dawud da ruwa aka Ibn Majah yace ana li hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri 'ida ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيث ما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أبو هريرة كبر لبارن cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakhidhu qabri ida na shi kanshi ka ku doki kabari na wurin da ake zuwa ana zawa dan shi kurin kamar idi a rinka zuwa kabari na lokaci zuwa lokaci kuma wannan shine iya cikin mas'alar da yan ɗariƙu suka yi wa ɗan fodi suka wa ibn taimiyya ƙware wani shari na hana cewa ya hana ma aje ziyarar madina ya hana zuwa madina shi iya magana wannan mas'ala zuwa madina dan kabari kadai nasu bai zo ba kurin dan kabarin kadai zuwa madina ya an shar'anta shi zuwa masallacin kuma ga je masallaci an shar'anta ka je kabari amma daga gida kurin abin da malamai sunna ke magana daga gida kurin ga naka gari kun dan kabarin kadai ka tai Madina shine babu shi a sunna shi an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kai ya hana ma ya hana ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tattakhadhu qabri idan ka ku doki kabari na idi kina nun zaka zo ana zawa saboda shi wala taj'alu buyutakum quburan ka ku sanya gidajen ku kabari idan kaka bin ne mutum a gida kuma magana nan magana kina ya ce ta maganar rashin sallah a cikin gidajen ku an hana binnewa a cikin gida ya ce wa haithu ma kuntum duk inda kuke fasallu alayya ka zai ce ayin ce wa annabi salati wa annabi sallama a a kaga ba kanka wahala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk inda ka muni salati ka har sallama akwai mala'ika na musamman zai isa mun da sakonka eh wani cikin al'umma ka iya isan ma iya ma salati assalamu alaikum rasulullahi za a kai mai salati duk inda ka mai sallama za a kai mai haka salati ya ce akwai mala'iku na musamman su wannan aikin kudin ka ganin kenan ba bukatar eh ka je can ka ce ka je za ka mai salati ko ina ka mai Allah ci annabi Allah zai kai mini ko ba su ba sako man ka je Madina kawa ka isa kawa annabi sallama ka ce ina mai sallama to da gida maka mishi sai ta kai mishi ba a bukatar wannan ya ka ya ka aika sako kenan yace duk inda kuke ku muni salati kuma salatin ku yana iso ni eh ga salatin da suka baka maka za a gabatar mai da shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yake wannan ruwaya wadda abu dawud ya roto haka ibn majah as-safaru ilayya kuma an hana bulaguro zuwa wani kabari nan zaka ce to me ka magana bambancin fakara ke misali ya magana masalar dokan kabari idi a rinka zuwa zaka kuma ya kama ganin bulaguro a ai iyawa dan gari ya doki kabarin idi ko zuwa zuwa ya zawa nan kuma a daga wani gari kenan ko da dan garin kana kurin wurin kabarin kurin kamar shine abinka lokaci kaza lokaci kaza kabari kurin yace haka an hana bulaguro kullu sirdi na musamman dan zuwa ziyara kabari kurin shi ma wannan yan uwa duk baki da bace dan kaza kaza kaza an dari ku sai ta ma hirar ayi ayi da aka kaza annabi da ya kaza an yi wane ne sai ta baka wala da hira shi masalar nasi na karara hana bulagoro zuwa kabari ko na wane ne shi kuma na shiga magana daga ciki sai yake cewa ana bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qal la tushaddu rihalu illa ila ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى wannan ruwaya imam al-bukhari ya ruwato haka imam muslim da sauran irinsu abu dawud haka imam nasai abu hurairah ke bada labari yana cewa ya samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihal kadda ko ba a kulla sirdi kenan kina ta bulaguro ba a kulla sirdi dan wata tahiya illa ila salasa masajid sai zuwa masallaci ku kadai za ka kulla sirdi dan ka je wannan wurin bautar Allah masallaci ambata masallaci uku al-masajid al-haram masallaci na makka harami wa masajid al-zulama da masallaci na madina ke masallacin shi ne ce kenan mutum zai iya zuwa ziyara da kulla siddi don zuwa ziyara masallaci madina kuma in ka je kabari kuma kana iya zuwa magana ke amma kabari ne kadai a hadafin kabari ne ake magana kadai babu ya ce kenan a nan hatta fadala da ake samu ta zuwa ziyara madina in ka je inda ya masallaci ka kare ka samu faralla kun zuwa ziyarar kabari daban da ita ba ma ruwa da ta kawo ga faralla ta ita illa san dai ka je kabari kamar na kowa kana zuwa ka ziyara kana da kabarin ka ziyara kaka wuce kaida kana zuwa ziyara kabarin annabi sallama da Abubakar da Umar ka je kai sallama yace wal masjid al aqsa haka ke da masallaci na Qudus su ne guda uku aka shar'anta zuwa ka kulla sirri da musamman dan ka kai ziyara wurin uku amma yan uwa wannan wurin ka kulla ka dauka kan komi duk duniya ba inda za ka je wani wuri ka yi bulaguro na musamman don zuwa bautar Allah samun lada a wani wani wuri don wurin sai wani wurin uku kadai in dai a je wani wurin don neman lada a wurin yin wata ibada a wurin wani wurin uku kadai ke zuwa za ku kullum sirri ga jaban kuma samu lada makka madina masajidul aqsa mu ce kudus wannan cikin abin da aka hana kenan na sha ɗaya sai na sha biyu iqadu suruj alaiha a zo a kunna hutulu irin kuma su kunna kendir kan gabari kunna hutula akan kabari shi ma ba a yi likaunihi bid'a domin bid'a ce magabata ba san shi ba la ya arifu hasalafu salih magabata na kwarai ba su san ba kunna hutula akan kabari wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna kuma ya kawo ruwaya tabbatatta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan bid'a bata ne kuma dukkan bata makoma gidan wuta wa fi a cikin mas'alar kunna wutula a kabari aidan ida'atul mal akwai bata dukiya tozartar da dukiya albazaranci yau na mu ci da wutula ina ma wata rotula ba ma ce ma zama kawo na makawo rotula nake ma waje a duniya na makawo rotula ta wani abokinmu ya yi fana kan shi ya zahi sai ka ce bala makawo akwai wata wurinka makawo ci iko Allah shi makawo ya gano akwai ruwa ya cikin ruwa mutum duroba ne ya fana wannan ita bala makawo akwai wata wurinka makawo ya ci iko Allah ta ta maka hutula shi ne gaba ya ce wai an ta maka hutula ya ce ya yi hakuri hakuri mana ya gano na ga maka hutula amma kan shi zai take mana makawa kuma ce mana makawa mana makawa ko tula wurinka to gidan balle maka da kabari na rawa na kabari da sula kai da akwai bata kudi yace bayan akwai bata dukiya ita huwa manhiyun an bin nas kuma nasi karara ya hana yin haka da kauli sallallahu alaihi wasallam inna allaha kariha lakum thalatha qila wa qala وإداعة المال وكثرة السؤال yace nassin da ya kawo nassin da ya tabbata cikin bukhari haka cikin musulun mutafakun alai yace manzana sallallahu alaihi ya ce inna la kariha lakum salasa Allah ya ki wani abu uku daga wajen ku baya san ku yi abu guda uku shine ila wa qala ya ce wata karatu na Allah shiga maka gumi ya ce ta ce ta ce ta ce ya ce wani ce a can nasa wani bahaushe ya ce jita jita yawwa ce jita jita Allah shiga ya maka gumi wani karatu da aka zo na sayi bukari ne aka kara magana ya ce to kiyo Allah ta ce ya ce ta kaya ma launa hausa wannan hausa akwai sauranta ta ce ya ce ta wani ce jita jita ce yawwa ni da ke na jita jita a hausa shi na kila wakala jita jita magana da baka ce kurin kai ma hudi ne kurin kina magana labari ba tabbas labari kurin ba tabbas yana jita-jita kurin kina annabi ya hana jita-jita kuma wa ida'atul mal ya hana ba da abin da shaɓa ta dukiya ne ba wani ya hana eh kuma ya hana yawan tambaya balle a wancan zamanin abin da ba farta ba farta dalilin ka ko kontalo abin da babu shi wannan kenan ya kama magana wannan magana kenan kunnan mutula iya cikin magana ta abin da aka hana amkwanta sai abin na sha uku da aka hana na ƙarshe kasaru izamiha da ƙauli sallallahu alaihi wasallam kasaru azamul mayit ka kasari hayyan zai iya samu ga an je makwantai an iske kasusuwa manya ga zangon-zangon da gansu wani na kahuwa ne wani ce ga gashi gashi dogo na mutum ne dan wanka ya shafa mai ya sa kwalli ya sa turare ya buga ya sa kayan masu kyau kan wani abun gashi wannan gangaji ga ta kashi ne kware mutum ya jama kwanta ana rami kware irin wani abun zai baka kware tunani da yawa kanka mutum ne kaman kai iya ta kaman kai ya sa kayan masu kyau ya buga turare ya sa mai iya walƙiya ma gashi yanzu kashin shi ne ga kashin kutan goro ga na kafa ga na ina ne gobe hana kai ma lokaci gashi nan dai kuna ana ɗauka ana mai da gehi to wannan kashin kakkace dan kashin mamaci ne ka kama ka karya dan a sa a nuri ko kuwa a'a an je binne yawa ma ka za a samu ta lokaci ko ya kambare misali wajen sawa ko ya tauri a ce a danna tun da ya mutu ku danna to karya mamaci kashin mamaci ɗaya ne da iya dare laihi ne mutum yana da alhurma ka kuce da ya mutu ku danna kuɗin ku tura shi kuɗin haka da makunan a karya kashin mamaci duk laihi ne ko dare ko ya mutu mutum karya kashi laifi ne ya ce karya kashin mamaci kamar karya shi ne iya da rai kai na a hankali iya da alhurma yanzu yan mun kare kitabul jana'is mun ji dai irin abin da ya dace a yi da abin da bai dace muna fata Allah taimake mu da yin aiki da abin da muka ji yanzu dai kenan a yau abin da muka yi duka bayanai ne akan abin da ya shayi alaka ta ziyara ta maganar muhara da maganar ba da uzinin mata suna iya zuwa ziyara kabari amma da sharaɗin kasu sa turare kasu yi shiga ta ƙawa su je cikin sutura kuma kasu yi kukan kyara kuma kasu yi wata ziyara kabarin kuma kadda a yanke rana ta zuwa kuma mai magana hana yanka shi ma a makwantai da maganar hana sa mai fantar hana zama akan kabari da gini akan kabari da ƙarin ƙasa akan kabari ko rubuta suna akan kabari haka sallah ana kallon kabari ko sallah wurin da yake da kabari dona ko gini kan kabari duk wani hani ya zo ko dokan kabari idi a zuwa ana zawa ko bulagoro zuwa wani kabari duk wani an hana haka kunna hutula akan kabari da karya kashin mamaci Allah taimake mu sai kitabun da muke ciki kitabu siyam za mu tashi abin da yake da alaka in waka ce kitab kenan kamar zaman littafi ne zaman kashi yan wa abu ne sananne magabata asali can da kayan imam malik malami zai zo kurin ya ɗauka misali tahara sai kitabu tahara kurin ce kaɗai zai kenan ƙarƙashin wannan zai ka dukkan abin da yake da alaƙa da tahara maganar ruwa ne irin ruwan ne kaifiye a tahara kin yaya ake duk wannan zai kawo bayan ya amince kitab imam malik shine farkon wanda ya fara gama kutub a littahi daya sai a kawo kitabu tahara kitabu salata kitabu zakata kitabu siya duk wannan daga wato kenan ka gane kitab to a ƙarƙashin wannan kitab kin kamar zaman littafi zaman kai shi ne za mu ji dukkan abin da yake da alaƙa da wannan mas'ala yanzu za mu yi kitabu siyam kenan za mu tashi dukkan kitab abin da ya kumshi dukkan abin da yake da alaƙa da azumi insha Allah ya ce kitabu siyam hukumuhu yanzu mu hara da shi azumin mai hukumcin azumi mai hukumcin azumi a musulunci ya ce samun ramadan rukunin min arkanin islam wa faradun min fara'idi ya ce azumin watan ramadan rukuni ne ko mace gimshiki ne daga cikin gimshikan musulunci wata faradun min fara'idi wata farilla ce daga cikin farillai na musulunci yace qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya kawo magana ta shaharu ramadan lazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan wa mashahada minkum sharafa da sumu ya kawo da wannan ayoyi wanda suke tabbatar da wajibcin cewa ya ku masu imani kutiba ya alladina amanu ya ku masu imani ya alladina amanu ya ku masu imani kutiba alaikumus siyam an rubuta mana an faranta muku yin azumi kutiba alaikum kenan an dora muku an tilasa muku yin azumi kuma wani azumin da aka tsara muku ba ku haro ba hita kama kutiba alal ladina qablikum kamar yadda aka farta wannan azumin ga wasu al'ummomi kafin ku kin ba ku bane farko ba kuma kamar manuwar gaba daya shine manuwar la'allakum tattaqun dan ku zamanto masu takawa daga nan ake daukan ta kenan azumi wani abu ne da yake mutum tarbiyya ta tace ruhi iya baka damar tace kamar abu ne zaka yi antarma ka zama tsarkakakke ka gyara ruhu ka gyara tsakaninka da Allah ka samu kyakkyawar alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala kuma ya ambaci cewa shahar ramadan wata na ramadan shine allazi unzila fil qur'an shine a watan ramadan aka safar da alqur'ani kuma a cikin qur'an akwai hudan linas shiriya ne ga mutane da bainatul minal huda da hujjoji na shiriya kuma da furqan da raba gaskiya da ƙarya ya ce faman shahida minkum shahara fa da sumu duk wanda ya samu wannan azumin ya same shi yana gida lahiyayye ya azumci wata na ramadan yan uwa wannan kalmar karshe faman shaida minkum shahar fali su mu duk kayan mace bayani kanta wasu na mata muguwar fasara wai ita ce hujjar wa wanda ya ga azumi wanda ya ga wata ya azumce shi wannan faman shaida minkum shahar za mu zo bayani akan za mu gani insha Allah ko kuma cikin tafsiri wannan ta zo ne bayan zaɓi da mutum ke da shi an koma farkon abu cikin kudari cikin tafsiri ta zo da asali azumi farkon lamari mutum yana iya yin azumi ko in ce da miskini zai ban hala azumi yayin ce da yau ce ban azumi yau zan ce da miskini kurin ina damar ini in ce kun da zai ban hala zan ce da miskini in kaga dama ka yi in kaga dama ka ce da miskini farkon lamari to wannan aya ita ce ta zo ta rihe wannan al'amari na maganar zaɓi zaɓi na azumi ko cesuwa ga mutum mai lahiya mazaunin gida hiv mashin nukun shahara yanzu kidan wanda azumi ya sama a gida lahiyayye ko in falisun kun yi azumi yanzu yanzu kidan nan umarni ne yin azumi ba magana zaɓi ba na cewa wai gani ne in ka azumi wai in ba gani ba to kenan makawo ya zai ba haka ba aya take nuna yanzu dai kawo na aya ko ayoyi dan ya kawa maka jigo azumi wani rukuni ne daga cikin rukunin musulunci bayan haka cewa an ibn umar radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وأن رواية ابن عمر ينا manzana sallallahu sallam ya ce an gina musulunci kan abu guda biyar wannan ruwaya kowa san ta bukhari musulmi duka dai abu an gina musulunci kan abu guda biyar su ne shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa wa annan muhammad rasulullah muhammad manzo ne na Allah Allah ya kwace zuwa duniya gaba daya wa iqamis sala kuma da tsaye da sallah kina manzo ne na duniya tashin kiyama da tsaye da sallah wa ita'in zaka da ba da zakka ga mai hali wa hajjil bait da hajjittar ɗakin ka'aba amma ga mai iko wa saumu ramadan da azumin watan ramadan wannan su ne hujjoji da ya kawo aya da hadisi na cewa ashe azumi rukuni ne daga cikin rukunin musulunci wato gimciki wanda dole he shi gini zai tsaya yace wa ajma'atul ummatu ala wujubi siyam ramadan وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد مرتد عن الإسلام يجي الأمة تمسلمي تاي إجماعي تهدو kenan babu wata gardama ba saɓani kan wujubu siyam ramadan akan azumin ramadan azumi ne dole ne ga musulmi wajibi ne kuma an yi ijimai wa annahu ahlu arkanul islam ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci allati ulimat min ad-din bidaruwa cikin abinda aka sani ma'ana dole kamar abinda ba ba mai uzurin shi bai sani ba abinda ce ilimin bidaruwa abinda bai dace ga wani musulmi bai sani ba dan ya jahili shine duk abinda ko musulunci ya kawo wanda baka wata daruwa ce baka san shi ba tana ciki iya ciki azumi ba ka uzuri kai musulmi ka ce ba san azumi farla ne ba kowa san azumi farla ne iya cikin abin da dole ne darura ce a sami musulmi in dai musulmi ne a cikin addini ya san da cewa azumi kurin farla ne kuma wa'annan min kirau mai inkarin azumi cewa duk mai inkarin shi ne a cikin sanin shi a cikin abin na darura cikin addini to cewa inkarin azumi mai inkarin shi kafiri ne dan ridda daga musulunci dole yin karin azumi ba farilla bane ba to ya ridda musulmi na manzi ya ridda ya huta ya rore kalmar shahada wannan shine madogara kan azumi musan matsayin shi farilla ne dole ne sai fadulu fadala romo da ake samu an yi wani sakamako ake samu an yi azumi don ba banza ake ba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya ka ruwaya wanda imam bukhari ya rawato muslim ya rawato haka imam nasai haka ibnu majah yace abu hurairah ban labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun samu ramadana imanin wata saba duk wanda ya azumci wata na ramadan yana mai imani yana mai neman lada gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mishi duk irin abin da ya gabatas a baya na lahin shi wannan ruwa ke hujjojin zai kama kana roman kina samun gafara ta abin da kai abu na biyu wa ana bi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام الجنة فإذا كان يوم سو فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني سائم إني سائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم السائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللسائم فرحتان فرهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وأن رواية بخاري يكاو مسلم يكاو لصاروا آه معنى yawa ruwa da yake nan wadda muka ambata a ƙarshe abu hurra yake ban labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce yin shi aka ce hadisi kudusi Allah ya magana da kanshi manzon Allah ya ce Allah ya ce kaza kuma Qur'ani ba Allah mai girma da buwaya ya ce kullu amal bin adam lahu illa siyam dukkan aikin dan adam ana danganawa zuwa gare shi dan za a ce lada aiki kaza lada kaza hasana kaza yace fa innahu li shi azmi na wani dan matsayin abin Allah ya dangana zuwa gare shi ci azumi abu ne na na musamman wa ana ajazi bihi ni zan yi sakamako akan azumi na mai yan wami ne aka ce saboda roman azumi girman fadalar shi Allah subhanahu wata'ala bai gaya wa kowa ko mala'ika jibril bai san ba haƙiƙan irin romo da za a jijjiba wa mai azumi Allah ya keɓance ma kanshi sanin haƙiƙanin lada cikakke na mai azumi za a ce ka zaro na abuwa don su mutum tafi ne amma haƙiƙanin sakamako jib wani za a ba mai azumi Allah kaɗai san kanshi yawan shi ne ake cewa a cika wannan mai matsala yan idan mutum kullum mutum in ya san abin da yake da sakamako ya ba shi kuzari iya rage maka wahala ka san aiki kana aiki ba ba kana aiki manza bane ba duk mutum in ya san iya wani abu da sakamako iya ba shi kuzari da ƙarfin gwiwa amma kurin da yana yi ne dai baka a karin ga kuma kullum za ka gano haka kullum ka taya kaso garin ku ka je tsakar rana ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu da rana kaga ana harkoki dan kasuwa wanda ya kama nan ya zuba anan ya ɗari mai nan ya zuba nan kaga mutum iya zuwa iya kama kuɗi ko aka kuma murna yake iya dariya iya farin ciki ko a kasuwa an kaje da rana ɗari biyu tsakar rana iya kama kuɗi farin ciki yake iya murna amma zuwa yake kuma wahala yake amma saboda imanin shi da abin da yake samu he ko aka farin ciki ma yake to haka yan wa wallahi dukkan ibada idan mutum yana da iya ibada da imani na samun sakamako na lada da Allah alƙawari a cikinta iya rage mai wahala wannan ibada baka jin wahala a duk da wahala amma iya rage mai wahala abin bai damun ka irin yadda mutum kurin Allah Allah cikin kamar wata jaraba ta ishe ka Allah Allah cikin ta fada kurin kamar kana wahala ne abin yayi baku ya ka dauki abin wata jaraba ce ta ishe ka kurin kai Allah ya ka shi da ka huta da jaraba he abin he kama yauni he ka shan wahala amma lalle ko daman ba ci abu abu mai daɗi eh amma ashe wahala ce mai daɗi kamar yadda wannan ɗan kasa mai kama kuɗi iya jin daɗi ya kama kuɗi a ko wahala tsakar rana ke bai jin rana bai shan wahala bai gajiya amma saboda imanin kuɗin da yake kamawa yasa bai damuwa to kai ma wallahi haka ne idan kana da imani da sakamako da Allah tanadi iya rage maka dukkan wata dukkan wata ibada ma dukkan wata ibada in kana da kuzarin samun zaka yi ne don wani sakamako sai ka yi da cikin nishaɗi eh ka yi ta ko aka kana jin daɗi yace to shi ma kenan ya shirya ci azumi nan yan wake nan shi sakamakon Allah ya ce azumi na wani ni kadai na zai sakamakon shi kurum kenan sai kaje kurum yace kuma shi wasiyamu junna azumi garkuwa ne fa iza kana yawm sawm ahadukum fala yarfus wala takhab wala yajhal idan ya zamanto ranar da ɗayan ku ke azumi kana azumi yace kakka ya rafasa min annan rafasa anan ana yin kalmomi na sha'awa kai da mace ko mata kace abin zai ja maka fadawa cikin sha'awa na shi na rafas muqaddimati jima'a nan abin zai kawo ka zuwa ga jima'i kakka yi kalmomi na sha'awa ko da mata ka ne ka dage dan kakka je ka shiga hali daban dan kalmomin suke kai ga abkawa cikin abin da ake gudu yace wala asakab kuma kakka daga murya hayaniya kai na kugi daga mai aga jika murya wata buwa murya sama da hayaniya yace wala yajhal kuma kakka ya fada eh kakka ya fada shine wala yajhal nan ba anan najarici ba wala yajhal ma kakka ya fada kakka bi wani ai fada a buga yace fa in shatama wahadun aw qatalahu idan wani ya zage ka iya wani ga baka magana haka cikin azumi zuciya sama take ga mutum da ya bata ya yanzu an ka biya shi to ko da nan ana gaya maka ne a kofar da abin abu ne mai wala abu ne mai wala gaskiya amma ko romo ya ce annabi ya ce ko da wani zai zage ka ko da wani zai zage ka ko ya yaƙe ka ma'ana ya nemi faɗa da kai ya riƙe hannu za a buga falekul kai ka ce mushi inni sa'imun inni sa'imun ni azumi nake ni wa azumi nake a nan kenan dan alhurmal azumi ne ba dan tsoro ba dan tsoro bane ba a azumi ne nake haka zaga mishi yace wallazi nafsu muhammadin bai dinaran tsaye da ran wanda muhammad ke hannun shi Allah kenan la khalufu fam musaim ade ban da lamir yawmul qiyamati murihil musik yace na rantsa da wanda ran muhammad ke hannun shi canjin baki nan ba nan tsamin baki ba dole mai azumi baki shi da zai kanu wari ko da ya sa burus wannan aswaki akwai wanda zai kyauta na rashin abinci sauransu shi ne ana ne canjin aka ce wari-wari warin baki na mai azumi a wari ne ko amma ya ce a ɗaya inda lahi yau mula kiyama a wajen allah gobe kiyama allah ya san wannan wari na bakin mai azumi a kan warin turare na almuski allah ya san shi da turaren almuski ya ce walisa'in farhatani don haka mai azumi yana da horin ciki biyu ya farawa ma wanda zai horin ciki kana da ranar horin ciki biyu din mai azumi isa afitar farya bi fitiri idan ka sha ruwa ka lahiya lau da abu da ka ja wuce duk wani da ka sha ka ruwa ka sha ruwa ka ka ji lahiya lau kan baka yi ba ken za ka yi horin ciki na harko lokacin shan ruwa wa idza laqiya rabbahu farya bi sawmi lokacin da ka gamu da ubangiji a nan za ka yi babban horin ciki na sakamakon azumin da ka yi a duniya ranar ne ranar sakamako ka ga irin abin da Allah ta nadi wanda bai gaya ba kowa ma sai kan shi keɓance masan abin kenan mai azumi iya da horin ciki biyu horin ciki rashin ruwa kuma horin cikin gamuwa da Allah subhanahu wata'ala don samun sakamakon azumi sai ina ga zan iya da lokacin namu ko وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نقرأكم به أنوا لوكتي يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته